إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ya ‘yan uwana musulmi yau ɗaya ga watan ɗaya na sabuwar shekarar miladiyya ta 2021 wannan juma'a ta yau ta zo mako guda kenan tunda muka gabatar da hudu ba ta juma'a da ta gabata wadda ta dace da ranar bikin kirsimeti 25 ga watan disamba waccan hudubar ta yi maganganu akan alaƙoƙi kyawawa tsakanin addininmu na musulunci ko kuma mu musulmi da addinin nasara wato addinin kirista da kuma mabiya addinin kirista a cikin waccan hudu ba mun faɗi kyawawan tanade-tanade na adalci da kyakkyawan zamantakewa irin wanda addinin musulunci a cikin alkur'ani ya tanadar dangane da addinin kirista da mabiyansa wannan ya sa sauraron wannan hutuba ta yau zalla ba za ta bayar wa mutum cikakkiyar fa'idar fahimtar saƙon wannan hutuba ba sai mutum ya haɗa da waccan hutubar a yayin da waccan hutubar ta karantar da mu kyawawan ɗabi'u da halin dattako irin na da yawa daga cikin mabiya addinin kirista to a yayin nan kuma musulunci ya karantar da mu akwai fanɗararru a cikin kiristoci akwai miyagu daga cikinsu akwai marasa kara da dattako daga cikinsu waɗanda a madadin su ɗauke mu a matsayin abokan zama kamar yadda muka ɗauke su su sun ɗauke mu ne a matsayin abokan gaba irin waɗannan su ne waɗanda suka doge a koyaushe da yawan tsokanar musulunci da musulmi da yawan caccakar mu da yawan caccakar mu suna kuma ingiza aukuwar fitina a tsakanin musulmi da kirista hakika ana samun irin waɗannan a cikin musulmi waɗanda suke rurura wutar fitina da za ta iya faruwa tsakanin musulmi da kirista ana kuma samun su daga cikin kiristoci to amma galibi abinda alƙaluma na bincike suka tabbatar da kuma duk mai adalci wajen bin diddigin al'amura inda zai yi adalci ya sani cewa irin waɗannan maganganu na tsokana da kuma neman tashin tashina da rashin kyautata alaƙa ta zaman lafiya a tsakanin musulmi da kirista ya fi fitowa daga wurin shugabannin kiristoci mun saba jin irin wannan kuma mun saba gani irin waɗannan mutane ba sa son abin da muke karanta ba a cikin alƙur'ani na irin ayoyin da muka karanta a cikin waccan hudu ba su tabbata a tsakaninmu da kiristoci ta yadda za mu zauna lafiya da su kowa ya yi addininsa cikin yanci gwargwadon gaskiyarka da iya hikimarka wajen da'awa da mu'amala ka jawo ɗayan ya shiga addininka tunda ana samun waɗanda suke musulmi su koma kirista ana samun waɗanda suke kirista su zama musulmi amma kuma musulmi ba su taɓa tada hankali saboda an samu wani yayi ridda ba musamman abubuwan da suke yawo a wayoyin mutane na yanda waɗansu kiristoci ke shiga ƙauyuka na fulani da ƙauyuka na waɗansu ƙabilu waɗanda ba su da wayewa su je suna ruɗarsu da waɗansu abubuwa na abun duniya suna shigar da su addinin kirista amma iyaka abin da muke yi shi ne mu ƙara wa'azi da karantar da mutane amma babu wanda ya taɓa magana ta tashin hankali saboda kamar yadda mu musulmi muke da yancin yin kira a shiga addinin musu ma kirista suna da nasu yancin duk kundin tsarin mulkin najeriya ya ba da dama ka kira mutane zuwa addininka ba wannan ne damuwar mu ba damuwar mu ita ce me yasa waɗansu kiristocin ba za su daina tsokanar mu ba kuma ba za su daina yin maganganu waɗanda suke nuna cewa mu mun zama musu alaƙa kai ba a ƙasar nan maganganu waɗanda suka shafi addini da waɗanda suke fitowa ta fuskar siyasa ko ta al'adu ko ta zamantakewa kaɗan daga cikin waɗanda suke yawan irin wannan tsokana daga lokaci zuwa lokaci su ne wasu daga cikin shugabanni ko limaman kiristoci musamman bishop matthew hassan kuka wanda shine babban limamin kirista na ɗariƙar katolika wanda yake da cibiya a sokoto wanda a ranar kirsimati ranar da mu muke gabatar da wannan hudu ba muke faɗan kyawawan alaƙa da tanaje-tanajen musulunci akan yadda za mu zauna lafiya da kiristoci shi kuma a lokacin yake faɗan maganganu da za su ingiza mutane musulmi da kiristocin akan abin da zai iya tayar da fitina a ranar juma'a ɗin ranar kirsimeti shi ya gabatar da hudubarsa inda a ciki yayi maganganu da yawa na tsokana akan musulmi da musulunci da kuma arewacin najeriya maganganunsa suna da yawa amma wadda ta shafe mu ita ce wadda take fakara ta shida da ta bakwai duk wanda ya karanta speech din in full zai gani a ciki ya yi maganganu a kan gwamnati ta yanzu da siyasar ta a ciki kuma ya yi magana a kan zamantakewa na musulmi amma ya fi damuwa da ɓangaren siyasa tunda dama shi limami ne wanda ya fi damuwa da yin cece kuce a kan abin da ya shafi siyasa ba manufar mu ita ce damuwa akan gwamnati ne take ciki cewa abin da ya faɗa daidai ko ba daidai ba duk abin da zai faɗa ba daidai ba akan gwamnati ba ta yi daidai ba kafin ya faɗa mu ma mun faɗa matsalolin da suka shafi tsaro matsalolin da suka shafi tattalin arziki da cin hanci da rashawa da kuma rashin jin tsoron doka da oda a najeriya wannan matsaloli kowa ma yana faɗa ba wannan ne abin da ya dame mu ba in ya ga dama ya faɗi komai akan gwamnati mu ba wakilanta ba ne kuma ba mun tsaya ne don mu kare ta ba amma abin da yake damun mu shine ya faɗi abin da yake ba gaskiya ba domin ya juya ƙarya ta zama sama inda yake nuna cewa wannan gwamnati ta fifita musulunci kuma duk abin da kake a wannan gwamnati in ba ajandar ka irin ta musulunci ba ce ba za ka samu nasara ba kuma wannan gwamnatin ta musulmi ce kaga wannan maganar in yana haka ba yana sukan gwamnatin ba ne yana sukan mu musulmi ne saboda abin da nake so mu fahimta shine ba manufar wannan hudu ba a yanzu ita ce in mai da raddi akan maganganun da ya faɗa ba a'a sai dai ina so mu fahimta ne mecece manufar da ta sa yake irin waɗannan maganganu da shi da makamantansa ai kafin sa an yi ta debating a cikin wannan watan da ya wuce na disamba tun daga kan watan Nuwamba ma lokacin da aka samu wani ya kai karan Central Bank of Nigeria akan ta cire rubutun ajami a jikin Naira saboda wai ya nuna alamar Islamization ne da nuna cewa Najeriya kasar musulmi ce saboda a jikin Naira dubu an sa Naira dubu da Hausa amma da rubutu na harukan Larabci wannan yana nuna musulunci ne Central Bank tuntuni ta lauyoyinta sun kore wannan akan cewa ita ma gada ta yi sun waɗanda suka kawo kiristanci a najeriya su suka fara rubuta wannan tun lokacin da najeriya take amfani da pan lokacin mulkin mallaka lokacin ma a jiki ana rubutawa da wannan harufa wanda bai da alaka da addini yana da alaka ne da ajami na mutanen da ba su iya harufan boko ba za su iya gane wannan harufan ina gara ma a cire shi wannan me ya kara mana a najeriya me ya nuna alamar musulunci a jiki don rubuta naira ɗari naira dubu da harufa na wanda suke baki ne na larabci an sha irin wannan tsokana a yayin da musulmi za su yi shiru akan abubuwa da yawa waɗanda sun san asalin su tushen su kiristanci ne amma aka ɗora mana ko muka yaƙuri muka ci gaba da zama abin da fi komai shine dokar da take aiki a najeriya a yanzu ta common law wanda sun tura wanda suka kawo kiristanci su suka kawo ta kuma har yanzu ita ce doka mafi girma da tasiri a najeriya wanda take aiki a kowane yanki da yankin musulmi da yankin da ba na musulmi ba wanda kuma tushen wannan doka daga coci ya fara amma musulmi suna ciki a matsayin alkalai da lauyoyi musulmi suna aiki a ciki kuma musulmi suna ci gaba da kiransa common law ba sa kiransa christian law duk da an canza masa suna kuma manya-manyan waɗanda suke shugabanni waɗanda su ne ubanni akan kwamullo tuntuni sun ce asalinta tushenta na kiristanci ne mun sani amma mun yi shiru to amma sai ya zama akan ƙananan abubuwa mutane saboda ba sa so musulmi su shaƙa iska a najeriya ko a ce akwai wani abu na privilege kai ba ma privilege ba har right din ma da za a ce musulmi yana ɗanɗana a Najeriya idan Allah irin waɗannan mutane ne suke so shin sai duka mun koma kirista ne ko kuma duka mu mutu a bar su su kaɗai su rayu a Najeriya na tabbatar ɗayan biyu ne kawai suke so ko dai duk mu zama kirista a zama addini ƙwaya ɗaya ko kuma duk mu mutu shi kenan magana ta ƙare sai su zama su kaɗai amma in ba haka ba don Allah menene ba a yi wa musulmi ba a najeriya na abin da ya shafi tauye masa abubuwa na addini da yancinsa wanda kuma asalinsu suna favorin ɗin kiristanci ne ko kiristoci amma musulmi zai yi shiru kuma ba zai dangana da addini ba sai dai ce da siyasa amma me yasa su komai sai su ce addini ne wasu suna dukan wasu kuma suna hana mu kuka macin kuka dama ya saba irin wannan 11 ga watan Fabrairu na 2020 cikin wannan shekarar da ta wuce ya fara irin wannan magana da yanzu ya zo yi ta kuma ƙarshen shekara bayan ya yi ta a farko a lokacin da ake bikin janazar binne michael nadi a lokacin ya fara yin magana bayan waɗanda suka yi nafin sun kashe shi ya jingina wannan abin da alaƙa da addini cewa akwai abin takaici akan cewa wannan gwamnati tana fifita musulunci da musulmi me alaka tsakanin abin da gwamnati take yi da kidnappers kafin wannan tun a 2012 lokacin da ake bikin binne gwamna patrick yakowa na kaduna state a 20 ga watan disamba 2012 ya faɗi makarantar irin wannan magana to tun kafin wannan tun da can saboda ka gane dama ajanda ce tasa da ta daɗe tun a cikin phd thesis ɗinsa wanda ya buga a 1993 wanda ya saba suna religion politics and power in northern nigeria a lokacin ma ya yi kaca-kaca da manufofin musulmi a arewacin najeriya na shari'ar musulunci da gwamnatocin najeriya kaga 1993 lokacin ma mulkin soja ne ba a ma fara ma maganar da za a zo a yi maganar shari'a ba amma ya yi ta magana akan criticizing din shari'ar musulunci da manufofin al'ummar musulmi bayan ya sossoki da yawa daga cikin shugabannin musulmi a cikin wannan littafi nasa ciki har da sardauna na sokoto sa'amadu bello allah ji kansa da gafara 22 ga watan novemba na 2015 ɗan watanni bayan wannan gwamnati ta yanzu ta haukar mulki na teniyarta ta farko an gayyace shi inda ya zama guest speaker a fountain university a oshogo oshun state inda ya gabatar da makala wadda ta jawo cece kuce a Najeriya da yawa wadda ya sa mata suna da Muslim Agenda for Nigeria Challenges for Development and Good Governance wanda a ciki ma ya kace-kace da musulmi da musulunci da shari'ar musulunci ko kunya bai ji ba duk da kasancewar jami'ar ta musulmi ce kuma kungiyar musulmi ne suka gayyace shi wai saboda maganar abinda muka gabatar a waccan hutubar ta maganar neman yadda za mu tabbatar da zaman lafiya da mu gane ina ne inda muka haɗu ina muka rabu don kowa ya fahimci ina ya rabu sai da kowa ya rike na sakar wani ya shiga cikin wani to amma shi ta ya wuce gona da iri a ciki wanda maganganunsa cikin wanda suka ɗaga hankalin mutane shine jingina boko haram da musulunci da musulmi cewa kirkiro boko haram aka yi saboda dukkan mu musulmi kawai muna magana ne amma asali muna goyon bayan boko haram saboda muna so ta hanyar ta ne kawai a kafa mana shari'ar musulunci tunda mun gagara ta hanyar a siyasa a kafa za ka shi yasa muka ce boko haram ta yi muna goyon bayan ta ta karkashin kasa a cikin maganganun sa munana ya ce chibok girls waɗanda aka yi kidnapping ɗinsu a 2014 lokacin gwamnatin jonathan ya ce shi ma ba abun mamaki ba ne a wurin al'adar musulmi waɗanda dama sun yarda da auren dole waɗanda suka yarda da riƙe kuyanga da bauta don an sace irin waɗannan an mai da su su yi aure a dole kuma an mai da su bayi don haka wannan ba abun mamaki ba ne irin waɗannan maganganu a najeriya mutumin da ke zaune a arewacin najeriya kuma tushen cocinsa yake tushen karkwatan kalifanci na arewacin najeriya a sokoto yana zaune lafiya ba wanda ya taɓa shi wannan magana akwai rashin dattaku da katobara a ciki duk shekarun da ya zauna ba wani musulmi da ya taba cewa ya kamata a taba lafiyarsa ballantana a taba ransa ko dukiyarsa ya samu damar da yake yi na yada addininsa na kiristanci a can duk da daga can yake da kuma sauran yankuna na arewacin najeriya banda babbar kwangila da ya samu daga vatican na biliyoyin kuɗi saboda ya zo a kan a kiristantar da arewacin najeriya ta hanyar almajirai waɗanda suke bara a kan a cusa musu aƙidan kiristanci a basu kuɗi a basu wani abu na material saboda su dawo kirista wannan kwangila duk da yake yi ba wani musulmi da ya ɗaga hankali ba wani musulmi da ya ce ba 'yancinsa ba ne amma mu kuma musulmi yana kullum yana taɓa mu ya tashi magana yana nuna cewa mu kuma ba ma da yanci a matsayin mu na yan kasa irin waɗannan mutane wallahi ba sa nufin alkhairi da kuma zaman lafiya na bambancin addini a Najeriya Doka kamar yadda na ce ba manufar wannan hudu ba ita ce yin raddi gare shi ko kuma nuna hadarin maganganunsa kadai ba a'a wannan ta an hutar da mu domin akwai da yawa daga cikin kungiyoyi sawa'un na addinin musulunci ko na addinin kirista din da kuma ɗaiɗaikun mutane sanannu waɗanda suka mayar masa da martani bayan martanin da gwamnati ta fara mayar masa an samu martani daga ƙungiyar muslim rights concern wadda professor isaac akintola yake jagoranta da kuma ƙungiyar kiristoci ta arewacin nigeria northern christians forum of nigeria dukansu sun yi maka raddi cewa waɗannan maganganu nasa sun zama maganganu ne masu haɗari wanda bai kamata ya faɗa ba amma sun fi mai da hankali ne akan maganganunsa na cewa ya ce inda ba don gwamnatin musulmi bane da an yi ku a najeriya saboda su musulmi suna ganin abin da bai musu ba za su yi ku su yi kafin ɗin gwamnati da haka yana nuna alamar cewa wannan gwamnatin ma ya kamata kiristoci su yi ku kenan su karɓi mulki tunda musulmi sun ci gaba da yin kaka gida sun nuna masa haɗarin waɗannan maganganu nasa amma a madadin ya fito ya nemi afuwa sai fito ce shi ba a fahimci maganarsa bane shi ba maganar ku yake yi ba amma bai yi magana akan batun musulmi ba haka kuma cikin ɗaiɗaikun mutane an yi rubuce-rubuce da yawa waɗanda tun daga lokacin har yanzu ana ta yi duba karance-karance zai gansu dr abubakar alkali dr hakim baba ahmed da sauransu ciki har da bawan allah na ɗalibin ilimi mai yawan yi wa addini hidima ta hanyar social media wanda baya gani ya yi shiru akan duk abin da ya kamata a ce ya ce wani abu dafi a salafi shi ma ya yi magana akan wannan duk wanda al'amarin addini ya dame shi ko al'amarin arewa ko kuma ya damu da maganar a zauna lafiya da kuma wannan 'yar alaƙa tamu a yanzu da muke lallaba ta akan a tabbatar da ita to dole wannan magana za ta yi masa ta tashi ta kai ce manufar malam ita ce mu an karar da gwamnati da jami'an tsaro da kuma sauran al'umma musulmi da kirista din gaba daya cewa irin waɗannan halaye na rashin dattaku da rashin kara irin na shi bishop kuka ba abin da zai kara in banda kawo rudani da dagula al'amura da kuma lalata 'yar dangantakar da a yanzu take tsakaninmu yanzu abin da nake so in bayyana ga wanda bai gane ba shine irin waɗannan maganganu nasu manufarsu ita ce wallahi sun san da cewa ana danne mu kuma sun san da cewa ba abin da muka amfana amma suna yi ne saboda a ƙara danne mu saboda ɗan kaɗan ɗin da muka samun ma ko dai a hana ko a toshe ta yanda za a hana mu mu ce a bamu tunda a faɗarsu muna da shi har yayi yawa ko kuma a inda muka yi kururuwa in an yi kar a ji mu saboda an riga an ba mu wannan ita ce manufar amma billahi lazi na tabbatar da cewa duk wani kirista a najeriya da dan kudu a najeriya inda wayayye ne wallahi wallahi ya tabbatar da cewa wannan gwamnati mu musulmi yan arewa mu muke bin ta bashi kuma wallahi ba ta biya mu bashin mu har yanzu zan ba ku misali da mu 'yan arewa da 'yan kudu da musulmi da waɗanda ba musulmi ba a najeriya don allah akwai wanda bai sani ba cewa su wane ne asalin waɗanda suka zaɓi wannan gwamnatin yanzu don allah tsakanin 'yan arewa a tsakanin musulmi da kiristoci su waye asalin waɗanda suka fi yin ruwa da tsaki wajen zuwan wannan gwamnati ta yanzu kuma na ce democracy kan government of the people ne by the people to so, see people in that, that brought the government into power da musulmi da kirista suwaye suka kawo wannan gwamnati in tsakani da Allah ne musulmi su suka kawo ta saboda ana magana akan majority ne a harkar demokradiyya ko da 1% kafi mutum wannan yana 50 wannan yana wannan yana 49 wannan yana 50 a wannan yana 51 ka san da cewa ya ci zaɓe kuma duk 49 ɗinka ya rushe a banza ba wai ana nufi dama baka samu wani abu bane an samu amma ya rushe inda wani ya fika to an tabbatar da cewa ƙuri'un da musulmi suka bayar a Najeriya shine wanda ya bayar da percentage na majority da har wannan gwamnati ta hau kai to waye ya kamata ya fi amfana a cikin gwamnatin in tsakani da Allah ne ina ce wanda ya fi kawo ya fi kawo wa gwamnatin ƙuri'un da ya kawo ta tsakani da Allah da 'yan kudu da 'yan arewa su wane ne waɗanda suka fi yin ruwa da tsaki wajen kawo wannan gwamnatin ciwon kuna sane da cewa a yanzu haka duk da cewa 'yan arewa musulmi inda yake magana a kansu cewa wannan gwamnatin tasu ce kuma komai da komai sai 'yan arewa su suka yi kaka gida shin kuna sane da cewa in reality in the real sense 54% ko sama ma da 54% na makamai da aka bayar a gwamnatin tarayya a yanzu haka yana hannun kudancin najeriya ne shin kuna sane da cewa yanki ɗaya daga cikin yankuna shida geopolitical zones na najeriya guda shidan nan yanki ɗaya shine southwest yana da 33.7% na dukkan appointments in federal government yankin da ya fi kowanne yawa a najeriya wanda shi ya kamata ya fi samun representation kuma yankin da ya fi kowanne kawo ƙuri'u a najeriya wa wannan gwamnati shine yankin northwest amma yana da 19.5% ne kadai na appointments a federal government yayin da wancan yankin na southwest shi kuma yake da 33.7 yankin da ya fi kowanne shiga hadari a lokacin da aka yi wannan zaɓe su ne waɗanda suka yi zaɓe suna jin ƙaran bama-bamai da albarusai da bindigogi da jin tsoron fitina amma haka suka fito shine yankin da yanzu muke ciki na north east kuna sane da cewa duk appointment ɗin da muke da shi a federal government 15.3% ne kawai bai kai san rabin appointment ɗin da yankin south west yake da shi ba duk wanda yake da kididdiga na federal appointments wallahi ya ɗauka zai gani suna da 33.7% muna da 15.3% less than half jihohi nawa ne daga can don Allah inda aka samu majority wanda suka zaɓi wannan gwamnati akwai jiha ɗaya a nan arewa wadda ba wadda ba wannan gwamnatin ce ta samu ta samu majority ba yanzu tsakani da Allah da arewa din da muka bada misali waɗanda su suka zaɓi gwamnatin babban abin da kowa ya yi ta kuka na bukatar zuwan wannan gwamnatin babbansa shine maganar tsaro a daidai wancan lokacin ba maganar tattalin arziki muke ba ba maganar wani cin hanci da rashawa duk da ake ta magana babban damuwarmu shine a samu tsaro shine babban damuwar dan Najeriya a lokacin ya samu nutsuwar da zai iya rayuwa shi ya nemi abincin da kansa ba sai gwamnati ta bashi ba don Allah ina ne aka fi matsalar tsaro yanzu a Najeriya da arewacin Najeriya da kudu ba ka yanzu wane ne ya kamata ya fi yin kuka da gwamnatin abin da ya sa muka zaɓi gwamnatin ba mu samu ba amma wani yana hana mu kuka ya ce kar mu faɗa mu gwamnatin ma ta mu ce komai namu ne don Allah wannan ba tsokana bane kuma ya jingina abin da addini ya ce mu musulmi ne aka yi wa haka alhali lokacin da muka yi wannan zaɓe mu jingina shi da addini ba muna buƙatar koma wane ne kawai da zai samar da tsaro a zauna lafiya a Najeriya amma tun daga zuwan wannan gwamnati zuwa yanzu sai dai a toshe nan can ya bullo a tashi toshe can can ya sake bullowa wane ne yanzu don Allah hankalinsa ya kwanta cewa manufar zaɓen wannan gwamnatin ta tabbata a gare shi na samar da tsaron sannan matsalar talauci da ta yi kaka gida a Najeriya wanda duk wanda ya zo kamfen zai ce mana saboda a yi maganin talauci a samar da ayyukan yi a samar da wacece wacece da kuma maganar cin hanci da rashawa wanda shine ummul aba'isin da ya kawo talauci da halin da ake ciki don Allah ina ne suka fi shan wahala a talauci a bangarorin Najeriya da kudu da arewa to kuma amma a ce gwamnatin tamu ce yanzu don Allah wannan ba ba'a bane da tsokana shi da kansa fa a cikin jawabinsa a fakara ta bakwai ya ce limamai a masallatai dukansu za a gansu suna ta suna ta suna ta posting din videos da sauransu na nuna alhini akan kashe-kashe da damuwa da suke faruwa a cikin wannan gwamnati to wannan maganar tasa ta nuna cewa limamai sun fi damuwa da abin da yake faruwa marasa daɗi a cikin wannan zamanin sama da su amma still kuma ya ce gwamnatin kuma ta ce ta limaman ce yana ainihin wayo ne sannan kuma a kullum yanzu aka zo magana akan ci baya idan aka yi jarabawa na waye ko wane ne suwaye suka fi faduwa mu ne a baya in aka zo magana akan maganan tattalin arziki suwaye suka fi talauci da rashin arziki mu ne a baya aka fi magana akan tsaro mu ne a baya to kamar yadda muka faɗa a matakai na naɗe-naɗe na gwamnati still mu ne a baya duk wani abin don Allah bai ishe mu ba kuma saboda tsananin hasada da gaba da kyashi da kiyayya sai mutum ya zo ya rinka cewa wannan gwamnatin tamu ce kuma wannan gwamnati tana favorin din mu kuma duk wanda yake so ya samu wani abu a wannan gwamnatin wai zo da ajanda na musulunci mu dai tsakaninmu da Allah muka dogara ga Allah duk da cewa muna jin takaici a ranmu cewa da yawa daga cikinmu mun yi ta magana mun yi ta hudubobi kuma mun yi ta yi wa mutane ishara akan su zaɓi wannan gwamnatin da iya kyautata zatonmu tsakaninmu da Allah shine waɗannan manufofi ba don saboda manufar me za su yi mana ba la nuridu minhum jaza'an wala shukura amma mu samu al'ummar mu su dan samu sakat ni dai tsakani da Allah kowa ya sani har umra na je a satin da daga shi za a yi zabe na je na yi addu'a kuma na ɗauki kaina a jikin ɗakin Ka'aba duk da cewa ban taɓa shiga cikin harkar siyasa ba duk wanda ya sani a Najeriya amma saboda kyautata zato da wannan gwamnati cewa za ta yi ta ce mutane su zaɓi wannan gwamnati in Allah yarda za mu samu muna cikin takaici akan abin da muke damuwa muna ganin mutanen mu har yanzu a cikin talauci muna ganin mutanen mu har yanzu a cikin rashin tsaron ba a samu an magance wannan ba amma wani yanzu yana fama mana yana cewa ai tamu ce addinin mu ne kaza kaza muna da munanan ajanda tsakani da Allah wannan yana so mu zauna lafiya to ya kamata duk wanda yake da hankali ya samu menene abin da zai rika gaya wa mutanensa ba kawai don ka hau mumbari ko na addinin musulunci ko na kirista bakin ka duk abin da ya zo a bakin ka ka faɗa ba ko da zai cimma manufarka ta siyasa a'a ka san da cewa menene akibarka menene zai biyo baya ma mutanen da kake faɗa kuma ya kamata a ce hankali ma ya nuna mana yadda za mu faɗi gaskiya kuma mu rinka representing asalin gaskiyar ba kawai manufar wata ajanda tamu ba Allah Ubangiji ya kyautata mana al'amuranmu ya kyautata zamantakewanmu ya ƙara nuna wa waɗanda suke da kurakurai a cikin gwamnatin nan su gane kuskurensu kuma su gyara su kuma waɗanda suke faɗa wa mutane Allah maɗaukakin sarki ya sa su gane kuskure da haɗarin abubuwan da suke faɗa waɗanda ba za su sama mana ko ba za su haifa mana ɗa mai ido ba domin mu gyara saboda mu gudu tare mu tsira tare أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها أغلى وصية من الله عز وجل فهي وصيته للأولين والآخرين قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته حين طلبت منه الوصية فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل وهي وصيتي أولا وآخرا لنفسي ولكم بأن نتقي الله عز وجل في السر والعلن وفي القول والمعتقد والعمل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم بارك الله لي ولكم في القران والسنه والسنه ونفعني واياكم بما فيهما من الهدى والرشد والبينه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم في العالمين وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين الاربعه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون اللهم ارض عنا معهم بجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم اغفر لنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولمن له حق علينا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه والائه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا لله قانتين